الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan juma'a ula shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha uku watan uku shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
kamar mace ce ta armi kirista sai da ya rasu da ya bar mata dukiya ita ma da ta rasu sai yan wanda suka yi kyama to ba su taba aiwa suka yi kyama da suka ce ba su to kamar yanzu wannan dukiyar tata me ya kamata a yi da ita
to abin da muke so mu sani yan uwansa waɗanda suka yi kyamar dukiya matsayinsu muke so mu gane musulmi ne ko ba musulmi ba ne musulmi ne ita kuma micece matsayinta
kawai idan ta armi kirista suka yi abinda muke so in gane ita musulma ce ko ba musulma ba ce
to wasu suna cewa ku sayar da musulunci da batun da bata ita ma dai kun shi ne ta yi a'a maganar ba su yarda da musuluncinta dole sai sun kawo dalilin da ya tabbatar da rashin yardarsu da musuluncinta in dai a matsayin musulma ce an san da cewa musulma ce bata fito ba ta nuna cewa ta koma addini wanda yake na musha kenan a nan za mu ɗauke ta a matsayin ta na musulma amma ta yi abin da bai dace ba shine domin ta aura arne tunda arne ta aura daman wannan aure aure ne wanda yake haramtacce don babu mus- aure tsakankanin musulma da kafiri baya halatta mace musulma a ɗauka a aura ma wanda yake arzi ko da yana da addini ba yahudi ne ko ba nasari ne baya halatta musulmi shine yake da damar da zai auri kafira amma wadda take da addini addinin yahudanci ko addinin nasaranci kuma ya taƙaita akan waɗannan addinai guda biyu su ne ake kiransu da ahalul kitab su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halatta ma musulmi sukan iya auren matikinsu waɗanda suke kamammu ma'ana waɗanda suka kame kansu ba sa shashanci kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna al-aya الشاهد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ubangiji ta'ala ya ce an halatta muku auren wato waɗanda suka kame kanku suka kame kansu wato daga cikin mata waɗanda suke na ahlul kitabi to don haka a farko ita kanta wannan mata babu gado tsakaninta da wannan miji saboda musulma ce shi ku arne ne haka ƴan uwansa waɗanda suke musulmi babu gado tsakanin shi da su domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana musulmi ba zai gaji kafiri hakanan kafiri ba zai gaji musulmi ba an gane ko idan suka dauki dukiyar shi a matsayin gado wannan haramun ne suka ci saboda babu gado tsakanin su da shi irin wannan dukiya iya inda ake kaita baitul mali ake kaita ƙwarai a sarrafa ta akan maslaha ta jama'a na'am kuma malam cikin sallah ko na bane dinna kawai ba tare da ya daga saboda to shi daga hannu a cikin sallah kamar yadda ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum zai daga hannuwansa dabra da kafadinsa idan aka ce kafada nan shine ake nihi da kafada an gane ko dabra da kafada haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan daga hannuwansa wani lokaci yakan daga nan ya tsotsin shi sai su dabranci shine nan furu a uzunaihi ma'ana fatar kunne kenan yana dan dagawa wani lokaci kenan su dan dago nan sai ya dabanci na kenan in ma mutum ya daga dabra da kafadinsa haka ko ya dan daga kenan yatsotsin su zamanto sun dabranci kenan fatar kunne wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin fa'ida akan haka kenan dagawar kuma zaka daga ka miƙe yatsotsinka an gane ko ba watsa su ba haka ake ba kenan za ka wannan ke su daidai yadda suke haka mutum zai daga ya fuskantar da su a alƙibla sannan dagawar nan wato kasancewar tana kasancewa tare da kabbara tana kasancewa bayan mutum ya yi kabbara tana kasancewa kafin mutum ya yi kabbara duka wannan nau'i uku ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana ce Allahu akbar yana daga hannuwansa tare kenan Allahu Akbar yana fadar wannan kalima kuma yana daga hannu wani lokaci sai ya daga hannun ya kare sannan ya ce Allahu Akbar wani lokaci sai ya ce Allahu Akbar ya gama sannan ya daga hannu na'am a kaifiya ta mi rukuya to ai ita rukiya kasancewar ayoyi ne na alkur'ani akan karanta ma marar lafiya da sunan cewa Allah ya bashi lafiya kaifiyarta shine ya kasance mutum ya kyautata niyya kuma ya meka lamari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tsaya da kyaukyawar niyya ya karanta ma wannan marar lafiya alkur'ani don neman albarka da wannan karatu Allah ya bashi lafiya tare da cewa akwai ƙa'idoji da malamai suka shimfiɗa game da shi kanshi wanda zai rufiya wanda ya kamata ya zamanto ya samu cika game da waɗannan sikofi sannan ya kamata saboda ita abu ce wadda tana buƙatar wato nagarta sannan kuma da kyautata niyya na'am malam kamar rana an yi bayani akan kamar tubuwa da mutum ya sa kar a sa ya tare da tubuwa ko kuma akwai kamar su irin mutum zai yi gini kantin da zai sa a ciki a to tufafi dai shine muka sani dangane da sanya jan tufafi jajjawur wannan shi baya dacewa a shari'a jumhurin malamai sun tafi akan karhancin haka amma dalilai abinda suka tabbatar haramun ne tufafi jajjawur ja wanda yake irin da jini wannan baya dacewa sai in ya kasance yana gauraye da wani launi na daban to a wannan lokaci ba laifi mutum yakan iya sawa amma kamar misali irin ja wanda yake ya karkata zuwa duhu wannan shi ba laifi bane ba amma ba gida fanti ja wannan ba mu san wani dalili ba akan haka malam akwai wanda zai yi ruku sai ganin bayan shi ya bayyana da ya sallar shi to wannan dama matsalar ta gabata baya dacewa mumini ya sanya matsatsun tufafi waɗanda za su ringa bayyanar da al'aurar shi suna siffanta shi an gane ko kamar yadda aka haramta ma mace shi ma namiji an haramta masa ya sanya tufafin da za su siffanta al'aurar shi su fito da shi daidai wannan baya dacewa
sallar tana nan
in yayi haka ya aikata haramu amma sallar shi sallah ce ingantacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen wato babi na biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita halak a bayyana take hakanan ita ma haram wato a bayyana take amma tsakanin halak da haram wato akwai wasu al'amurra masu rikitarwa wanda halaccinsu bai fito fili balantana haramci wanda an samu rikitar lamari an kasa gane dalilin da zai tabbatar da halaccin ko kuma haramci shine a nan wato a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin wato annu'uman ibn bashir Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhalalu bayyin wal haramu bayyin manzon Allah ya ce halak wato a bayyana take an gane ko duk wani abu wanda Allah ya halitta a matsayin mutum a matsayinsa na musulmi to kalla ne wannan abu ya kubi gare shi an gane ko abubuwa ne waɗanda suke a fili hakanan ita ma haram abu ne wanda yake a bayyane abubuwan da Allah ya haramta abubuwa ne waɗanda suke sanannu yanzu misali a nan ko da mutum bai taba zuwa makaranta inda yana rayuwa a cikin musulmi idan ka tseda shi ka tambaye shi menene hukuncin cin naman alade zai ce maka haramun ne menene hukuncin cin kare zai ce maka haramun ne menene hukuncin shan giya ko caca zai ce maka haramun ne saboda haramcin su a bayyane yake to haka abubuwan da Allah ya halitta mana abubuwa ne waɗanda suke a bayyane shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ce wa baina kuma umurun mushtabiha an gane ko wa baina kuma umurun mushtabiha a waccan riwaya yake cewa wa baina kuma umurun mushtabihatun maza Allah ya ce tsakanin halak da haram akwai wasu al'amurra wato masu rikitarwa wanda halaccinsu bai fito fili balantana haramcinsu shine za mu gani a darasi na yau baban da malam ya yi wanda zai fassara mana me ake nihi da shubha sai ya ce faman tara kama shubha alaihi min al-ithm manzo Allah ya ce duk wanda ya bar abinda aka rikitar a kansa wato dan saboda kada a je ya dau zunubi min al-ithm ai dan tsoron kada ya dau zunubi al'amari ne ya rikita ka kasa gane halaccinsa ko haramcinsa amma sai ka watsar da shi ka kaurace masa ka bar shi don tsoron kada ka je ka fada cikin laifi maza Allah ya ce kana limastabana atrak wannan mutum wato ya zamanto shine mafi kai gaya a wajen barin abinda haramcin sai bayyana duk mutumin da kenan a lokacin da al'amari ya cuɗanya gare shi ya kasa gane halaccin abu ko haramcinsa ya kaurace masa don kada a je ya yi laifi to wannan kana tsammanin cewa abin da haramcinsa ya fito fili zai iya zai aikata ai ba zai aikata ba saboda wannan fa shubha ce ya kaurace mata to yaya abin da haramcinsa ya fito fili to shi ne Allah ya ce faman taraka ma shubbiha alaihi min al-ithm duk wanda ya bar abin da aka rikitar a kansa ma'ana ya kasa gane halaccinsa ko haramcinsa min al-ithm dan tsoron daukan zunubi manzo Allah ya ce kana li mastabana atrak wannan mutum ya kasance mafi kai matuka a wajen barin abinda haramcin sai bayyana sai ce wa man a alama ya shukku fihi min al duk wanda ya bigi gaba ya aikata abinda yake kokonto a cikin sa game da daukar zunubi ka kasa gane halaccin abu ko haramcin sa kace kai ai ba komai kawai aikata kayanka mutum ya aikata maza Allah ya ce aushaka an yi waƙi a mastabana wannan mutum ya kusa ya abuka ma abin da haramcinsa ya bayyana kenan mutumin da al'amari ne wannan ya tinkaro shi amma shubha ne ya kasa gane haramcinsa ko halaccinsa sai ya bugi gaba sai ya aikata wannan abu ya rumtse ido to wannan shine manzon Allah yake cewa aushaka an yi waƙi a mastabana wannan ya kusanta ya auka ma abinda haramcin sa ya bayyana kenan tunda bai yi tsantsanin wannan abu ba sai ce wal ma'asihim Allah manzon Allah yace ayyukan sako wato shimge ne na ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma ka ce doka ce ta ubangiji subhanahu wata'ala idan aka ce hima shine daji da ake killace shi idan ruwan sama ya sauka ciyawa ta fito wannan dawa da aka killace shi sai a hana kowa ya saka dabbarsa a cikin wannan zagaye ta yi kiwo illa wasu dabbobi waɗanda suke kebantattu wanda mun yi bayani ita alhima abu ce wadda take da ɗaɗɗa tun a jahiliya suka yi sai mutum ya killace daji duk ciyawar da ta fito a cikin wannan zagaye ba wanda ya isa ya saka dabbarsa ta yi kiwo sai nashi idan ka wani ya sake ya saka dabbar shi to za a yi bala'i an gane ko kamar yadda wannan shine sababin abin da ya haddasa yaƙi tsakankanin wato wata kabila da ake kiranta taglib da kuma bakar ibn wa'il wanda sai da suka yi shekara arba'in ana yaƙi ba daina ba domin akwai daga cikin kabila ta banu taglib wani sarki da ake kiran shi kulai to shine idan damuna ta yi yakan ciyawa ta sauka a cikin daji sai ya saka dan kuikuyo na kare idan ya yi haushi kudu da arewa gabas da yamma iya inda kukansa ya je gaba ɗaya sai ya killace wannan dajin shi ne ba wanda ya isa ya saka dabba shi ta yi kiwo to ita irin wannan hima akwai wadda take muharrama akwai wadda take kuma halak wadda take haramun wani kawai ya zo ya killace daji ya ce nashi ne ba wanda zai saka dabba ta yi kiwo sai tashi to wannan haramun ne amma shi shugaba yakan iya yin haka ya killace daji ya zamanto dabobin da za su yi kiwo su ne dabobi na ƙasa na talakawa kenan wanda amfanin dabobin nan zai komo ga jama'a gaba daya to wannan shi ba laifi ba ne ba an gane ko to shi ne anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa maul ma'asi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yana cewa jama'a wato masu tarayya ne a cikin abubuwa guda uku farko manzo Allah ya ce alma wato ruwa idan aka gina rijiya baka isa baka hana wani ya zo ya sha ko kai ka gina wannan rijiya in dai ka ja ka ja ka ja ka ɗau iya abin da zai ishe ka wannan sauran da ya rage bai ya halatta ka hana wasu balantana ruwa na tauki ku ce naku ne haka nan abu na biyu alkala wato makiyaya ciyawa ke baka isa ba ko a gonarka ta fito ka hana wani ya saka dabbashi ta yi kiwo sai dai domin amfanin da ka shuka don kar a maka banna amma in babu wani amfani kamar gonarka ta yi shaya ciyawa ta fito baka isa baka hana wani ya ta dabba shi da kiwo domin Allah ne ya fito da wannan ciyawa ba kai ka fito da ita ba kowa yana tarayya a kanta abu na uku ita ce wuta wuta in ka baka isa baka hana wani ya zo ya dosana shi ma ya je ya yi amfani waɗannan abubuwa guda uku haramun ne mutum ya hana wani ya yi amfani da su Allahumma sai dai kamar abin da ya shahi ruwa kamar ya kasance inji ne wanda ake sa masa mai a sanya tiyo ya janyo ruwan sannan ya fito da shi to wannan kayi wata wahala taka akan janyo shi kenan in wani yana so dole sai ya biya ka hakke shi amma in rijiya ce aka gina na kowa ya zo ya ja ko kai ka gina ta bai halatta ka hana wani amma a farko kana da haƙƙin ka ɗau abin da zai wadace ka in ka ɗau abin da zai wadace ka sai ka bar jama'a su zo su ɗauka to don haka shine maza Allah ya ce wal ma'asihim Allahi wato ayyuka na sabo wato shinge ne na ubangiji ma'ana baya halatta wani ya ketara duk inda Allah ya sanya mana layi ya killace to baya halatta mu ketara sai ce manyar ta haulal hima yushiku an yi waqi'a manzo Allah ya ce duk wanda ya zo gefen shinge yana kiwo manzo Allah ya ce ya kusanta ya auka cikin sa misali an zagaye wuri an hana cewa a ketara kar wanda ya shiga wannan wuri sai ka zo daidai iyakar wurin kana kiwo kana kewaye kewaye ana to za a wayi gari mutum ya fada kenan duk inda aka zagaye aka ce baya halatta wani ya zo ya fada cikinsa to abin da ya dace ka nisance shi kar ka sake ka zo kusan shi amma duk wanda ya zo kusan shi yana kewaye kewaye to ya kusanta ya fada to wannan hadisi kenan kamar yadda muka yi bayani malam ya shigo da shi ne domin ya nuna mana a kasuwa akwai abin da Allah ya halitta sannan daga cikin kasuwanci akwai wanda yake haramun akwai kuma akan samu shubha abin da halaccinsa bai fito fili ko haramcinsa don haka wannan ya zama wajibi akan ɗan kasuwa a duk lokacin da zai kulla wata mu'amala ta kasuwa ta kasuwanci ba shi da dalilan da suka bayyana masa halaccin wannan mu'amala ko haramcinta to baya halatta ya aikata abinda za a yi ya haƙuri ya je ya tambayi malamai idan ya samu bayani gamsasshe game da halaccin wannan kasuwa sai ya ci gaba amma in ya samu bayani game da haramcinta to wannan baya halatta an gane ko kenan shine zamu ga shine tafsirin shubha yau قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وابن سعيد الثوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تهته ابنة أبي إهاب التميمي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت أتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض قالت رضي الله عنها فلما كان آ فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن, أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لي سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اهتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بأتبة فما رآها حتى لقي الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي هو عامر ابن شراهيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المئراب فقال إذا أصاب بهده فقل وإذا أصاب بأرضه فقتل فلا تأكل فإنه وكير قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أكل قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر al'imam al-bukhari Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na ma'anar me ake kira da shubha shine ya ce babu tafsirul mushabbahat babi ne wanda ke bayani game da tafsirin al-mushabbahat wato su ne abubuwa waɗanda aka rikitar da lamuransu aka kasa gane halarci ko kuma haramci kenan wannan babi bayanin da zai mana game da ma'anar me ake nihi da shubha shine anan malam sai ya shigo da asar ɗin Hassan ibn Abis- Abi Sinan wanda yana ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suke masu ƙoƙari a wajen ibada shine yake faɗa yake cewa ma ra'aitu shay'an ahwana min alwara'i yace ban taɓa ganin wani abu mafi sauƙi wato game da shine tsantsani idan aka ce alwara wato shine tsantsani a Hausa kenan ka kyamaci abu don kar a je ka yi laifi ka kaurace ka bar shi wannan ku kasancewar faɗan nan tashi kamar yadda ya zo a cikin wato kamar yadda ya zo shi da wani dan uwan shi da wannan abdu abdu ibn Yun- wannan yunus ibn ubay wato suka haɗu sai suke tattaunawa shi yunus ibn ubay sai yake cewa ma alajtu shay'an ashadda alayya min alwara'i ya ce da ɗaya a rayuwata ban taɓa gogawa da wani abu wanda ya fi tsanani a kaina sama da tsantsani a ce abu in kyamace shi in bar shi to wannan abu ne mai tsanani a kaina shi ku hassanu sai ya ce ma alaitu shay'an ahwana alayya min al ahlai ma alaitu shay'an ahwana alayya min al warai yace ban taɓa gogawa da wani abu a rayuwata mafi sauki a wajena wato sama da tsan- wannan tsantsani yunus sai ya ce masa kai kaka haka ƙala sai ya ce taraktu ma ya ni ila ma la ya ni fastarahtu duk wani abin da yake jefa ni cikin kokonto to na kan bar shi na je na aikata abin da bana kokonto don haka sai na huta a rayuwata in dai na samu ɗaɗɗar akan abu kawai watsar da shi nake in je in kama abin da babu wani kokonto tattare da ni a kansu to shine anan yace ma ra'aitu shay'an ahwana min alwara yace ban taba ganin wani abu mafi sauki wato sama da wato shine tsantsani ma'ana duk abin da ka samu dattar akan shi zuciyarka ta kasa kwanta wato ka watsar da shi kawai to amma anan malamai suka ce wannan shi ya yi awo ne a bisa gwargwadon kanshi iya sanin kanshi wanda ka'ida a ɗabi'ar ɗan adam ce masa ya bar abu kaza ya fi wahala akan cewa ya aikata kaza saboda ita zuciya ta ɗan adam tana da ɗabi'a akan abu in ya saba yau da gobe kamar yadda hausawa suke cewa sabo turken wawa duk abin da ka saba akan shi ya zama ɗabi'ar ka kana son shi to barin shi akwai wahala amma a ce maka ka aikata abu wannan za ka iya jimrewa ka daure ka aikata amma bari yana da wahala an gane ko to shine a nan kenan malamai suka ce shi wannan ya kalli kansa ne kenan shi a gwargwar a kansa kenan barin abu shine ya fi sauki a wajensa sama da cewa a aikata shine ya ce ma ma ra'aitu shay'an ahwana min alwarai ban taba ganin wani abu mafi sauki a wajena sama da wato tsantsani shine in watsar da abu in kaurace masa duk abin da nake kai kawo a kan shi shine ya ce da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka shine ka bar abin da ke sanya ka kokonto in ma ka ce ribuka ko ka ce ribuka gaba ɗaya wannan ya tabbata a cikin riwaya ta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa ma shi kansa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib shine yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka za Allah yace ka bar duk abin da yake sanya ka kokonto zuwa abin da baka baya sanya ka kokonto ma'ana duk abin da kake kai kawo a kansa game da halaccinsa ko haramcinsa to ka bar shi ka je ka aikata abin da kake da tabbas a kan shi cewa halak ne ko kuma in haramun ne ka kaurace masa kwata-kwata shi ne ana malam sai ya shigo da hadisin uquba ibn al-haris Allah ya kara masa yadda yake cewa annamra atan sauda'a wata mata an gane ko bakar fata ja'at wato ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta zo wajena fa za'amat tare cewa annaha arda'atuhuma cewa shi da matar shi ta shayar da su shi uquba ibn al-haris Allah ya kara masa yadda ya auri wata mata wato ita ce diyar Abu Ihab at-Tamimi lokacin da suna birnin Makka ya auri wannan mata sai aka samu wata mata ta zo ta ce masa ai da kai da wannan mata da kake aure da ita gaba ɗaya na shayar da ku shi ne a lokacin nan hankalinsa ya tashi ya fusata yaya za ki ce kin shayar da mu ta ce ƙwarai kuna shayar da ku a lokacin nan sai ya tako ya hau abin hawa ya tafi birnin madina ya yi suke manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi kaji kaji na auri wata mata amma wata bakar mata ta zo ta ce wai ni da matar da nake aure da ita gaba ɗayan mu ta shayar da mu ba a raba an maza Allah sai ya kauda masa kai wata bassaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi mulmushi an gane ku domin al'amari ne wanda yake akwai mamaki a cikin shi shi yana ganin ya yi aure to wannan kuma ta zo za ta yi masa kafar angulu don haka shi daga makka bai tashi ba ya hayo madina ya tambaye dawo domin ya nemi fatawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ta zo ta ce ai me yace ce ai fa za a matare ya cewa wai annaha arda'atuma ita kuma kalima ta azza'am galibi wani lokaci akan yi amfani da ita akan abin da babu tabbas sai a cewa ne ya raya to shine da yazo ya ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari manzo Allah ya kauda masa kai wa tabassama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya waiwaye masa mulmushi qala sai manzo Allah ya ce kaifa wa qad qila to yaya za ka yi tunda an riga an faɗa an ce an shayar da ku ai dole ka rabu da ita wa qad kanat tahtahu ibnatu abi ihab at-tamimi wato wannan iyata abu ihab at-tamimi ita ce karkashin shi uku ba ibn al-haris ma'ana yana aure da ita ita wannan mata ta zo ta ce ai gaba ɗaya na shayar da a wannan hadisi malam ya shigo da shi ba don komai ba saboda wannan gaba manzo Allah me yace kaifa wa qad qila to yaya zaka yi tunda an riga an faɗa cewa an shayar da ku kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa nunin cewa dole ne ya rabu da wannan mata domin faɗar waccan mata da ta ce ta shayar da su me yasa saboda cewa ta shayar da su wannan yakan iya zamantowa gaskiya ne in haka ne ku haramun ne aure tsakanin shi da ita saboda matsayin yar uwar shi take ta shayarwa yar uwa ku ta shayarwa haramun ne mutum ya aure ta dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi akan cewa dole ya rabu da ita ba dan komai ba dan kada aje ya fada cikin haramci kaga nan shi bai sani ba ya zo ya aure ta ita kuma wannan mata ta zo ta faɗa kenan faɗarta tana iya zamantowa gaskiya tana iya zamantowa ba gaskiya ba kenan ta wata fuska akwai halarci rashin tabbas ta wata fuska kuma akwai haramci domin abin da ta faɗa yakan iya zamantowa gaskiya ne kenan anan al'amari ne na shubuha kai dai ta faɗa amma bakka da wasu dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa haka ne to abin da ya dace dole ka kaurace don kada ka fada cikin laifi shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi cewa ya rabu da ita shine yace masa kaifa wa garki da yo yaya zaka yi tunda an riga an faɗa cewa da kai da ita an shayar da ku ai ya zama dole ka rabu da ita kaga anan kenan haramci bai fito fili ba halacci bai fito fili ba sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin aisha allah ya kara mata yadda take faɗa cewa utuba ibn abi waqqas ahida ila akihi sa'ad ibn abi waqqas wato utuba yayi wasiya ga dan uwansa sa'ad ibn abi waqqas allah ya kara masa yadda lafazin ahida ay wasa yayi wasiya ga dan uwansa wato shine sa'ad ibn abi waqqas ya ce masa annabna walidati zama'a minni faqabihu ya ce ɗan baiwar zama'a ya ce nawa ne ko bayan raina ina maka wasiyar ka je ka karbe shi in ya warware ka karbe shi qalat aisha sai take faɗa falamma kana amul fati wato yayin da shekara ta takwas kenan shekarar da aka ci makka da yaƙi ta kasance akazahu sa'd ibn abi waqqas wato sa'd ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda sai ya zo sai ya karbi wannan da da ya karbi wannan da wa qala sai ya ce ibnu akhi ya ce ai dan dan uwana ne utuba kada ahida ilayya fihi daman ya mun wasiya cewa in karbe shi me za a yi faƙama abdubun zama abd wato ɗan zama sai ya tashi faƙada sai ya ce aki ya ce wannan da yake cewa ɗan uwana ne wabin walidati abi kuma ɗan baiwar babana ce guri da ala firashihi a kan shimfiɗar mahaifina aka haifi wannan ɗa saboda haka ɗan uwana ne yaya zan barka ka tafi da shi kenan shi sada ibn abi waqas wasiyar da dan uwansa utuba ya masa na cewa ya karbi wannan da ko da bayan shi to ya zo zai karbi wannan da sai ya nuna cewa wannan da wato dan dan uwana ne utuba kuma ya mu wasiyar cewa in karbe shi sai shi abdu ibn zam'a sai ya tashi sai ya ce a'a yace wannan yace dan uwana ne wa ibn walidati abi dan baiwar babana ce wuri da ala firashihi a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi fatasawa ƙa'ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato gaba ɗayansu sai suka ringa gaugawar kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ya ja shi ma ya ja shi wancan ya ce ɗan ɗan uwan shi ne shi kuma wannan ya ce ɗan uwan shi ne domin ɗan baiwar baban shi ce a kan shimfiɗar baban shi aka haifi dan to yaya wani zai zo ya karbe masa dan uwa faqala sa'ad ya rasulullah sa'ad sai ya ce ya manzon Allah lokacin da suka isa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibnu akhi wannan da da kake gani ya rasulullah dan dan uwana ne utuba kana qad ahida ilayya fihi ya zamanto ya mun wasiyar cewa in karbe shi faƙala abdu bin zama abdu bin zama sai ya tashi ya ce aki ya ce ɗan uwana ne wa bin walidati abi ɗan baiwar wato mahaifina ce wuri da ala firashihi a kan shimfiɗar mahaifina aka haifi wannan da yaya zan bar shi ya tafi da ɗan uwana faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya abdu bin zama maza Allah ya ce ya kai abd ɗan zama manzo Allah ya ce wannan da wato naka ne ma'ana ji kaɗan uwanka ne ka rike shi thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗa sai ya ce al-waladu lil firash da wato na mace ne walil ahiril hajaru mazinaci abin da ya cancanta shine duwatsu a jajjefe shi har ya mutu an gane ko nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci shi wancan utuba maganar ɗa ba na shi bane ba saboda ba a samu ɗa ba ta hanyar da ya dace a shari'a baiwar domin wato ta zama ce baiwar shi ce kuma yana kusantatta don haka ɗan shi ya ce a kan shimfiɗar mahaifina aka haifi wannan ɗa kenan wannan ɗaɗin uwana ne yaya zan ba da shi a tafi da shi to da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ya ba Abdul Zam'a da yace huwa laka ya Abdul Zam'a thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sai yace al-waladu lil firash wato da na mace ne mace ita ce ake kira da al-firash kamar yadda a fadar jumhurin malamai tare da cewa al-imamu Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa al-firash miji ake ne shi ne maza Allah ya ce alwaladu lil firash wato ɗa wato na mace ne wani ahir wato na ga mazinaci alhajar wato duwatsu shine a jajjefe shi har ya mutu kenan kaga a nan kasancewar duk lokacin da aka samu ɗa ta irin wannan hanya ba ta shari'a ba ko ta hanyar shubha an gane ko ta hanyar shubha menene shubha misali irin gidaje waɗanda suke na haya wanda za ka sami gidan mutum magidanta mutum biyu ko uku ko sama da haka aka kasance cikin irin wani yanayi wanda yake na girgije ko na hazo ko duhun dare ka zo gigin barci ka shiga ɗakin makwabcinka kai iya zatanka ɗakin ka ne ita ma tana tsammanin mijinta ne ka kusance ta da ka kusance ta sannan bayan haka sai aka gane ashe kai ba ɗakin ka bane ita ma ta gane ba mijinta bane to alami ne ne mijinta dole ne zai kaurace mata sai ta yi jini guda sannan zai kusance ta an gane ko a tabbatar da kenan mahaifarta ta zarkaka to a wannan saduwa da aka yi sai Allah ya kaddara samun ciki wannan ɗa da aka samu kaga ɗa ne wanda yake na shubha yakan iya kasancewa naka ne yakan iya kasancewa ba naka bane na wanda shi ya kusanci wannan matar ne don haka irin wannan ɗa sai a jingina shi ga wannan mata to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanke hukunci yace alwaladu lil firash wato ɗa na mace ne walil ahir la hajar na ga mazinaci shine dutse a jajjefe shi har ya mutu kenan maganar a ce dan shi ne a bashi wannan kwata kwata ma bata mata so ba don haka kasancewar cewa bata san wani baban da shi a dauki ɗa a bashi ko a je a auna jini jinin shi da na da nashi ɗaya ne wannan duka shari'a bata yadda ba na cewa a jingina mishi ɗa dan an samu wannan tabbas kin an gane ko ba dan shi bane ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaje shi ba kuma ba za a jingina ba a ringa kiran shi da sunan shi a ce dan shi ne shine yace sun maƙala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa li saudata binti zam'a zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sai ya faɗa ga matarsa sauda manzon Allah yace ihtajibi minhu ya sauda yace ya ke sauda wato ki kare kanki game da wato wannan ɗa an gane ko karki bari kenan ya ringa ganin ki ki sanya hijabi shamaki kenan yan baya halatta kenan ya ga wani bangare na jikinki kamar yadda wanda dan uwanki na jini zai ringa gani dan saboda misali in a ce yar uwarka ce kaga kana iya ganin gashin kanta kana iya ganin kwabrinta kana iya ganin damtsanta da sau kana iya ganin wuyanta da sauransu amma in ba yar uwarka bace ba ajinabiya ce baya halatta ka ga komai a jikinta illa fuska da tafin hannu to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga Sauda sai ya ce ihtajibi minhu ya Sauda yace ya ke Sauda wato ki faki game da wannan da an gane ko karki bari ya ringa ganin ki limara amin shabahihi bi utuba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga kama kwarai ta wannan da wato da utuba dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas shi wanda aka amshi dan ya fi kama da shi an gane ko amma ita dan uwan sauda me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ya yanke hukunci aka ba su da saboda kasancewar akan shimfidar mahaifin shi aka haifa baiwar baban shi ce amma shi wancan kin kuma dan ya hi kama da shi amma da yake ka'ida ita shari'a ɗaki nan na mace ne don haka sai aka yi ilhakin dan wato zuwa zama aka ɗauki dan a matsayin zama dan zama ne amma kuma dan ya fi kama da utuba dan uwan sa'adi ibn abi waqqas shine yace dan haka manzo Allah sai yace ma sauda ihtajibi minhu wato ki sha makance game da shi karki bari ya ringa shiga yana ganin ki kamar yadda wato ɗan kusan makusantan ki waɗanda suke muharraman ki lima ra'amin shabahihi bi utuba domin abinda manzon Allah ya gani na kama da wannan dadi da utuba fama ra'aha hatta laqiyallah daga ran nan wannan dadi ga sauda ba har Allah ya karbi rayuwarsa har ya karbi har ubangiji su har ya hadu da ubangiji subhanahu wata'ala to wannan hadisi malam ya shigo da shi ba dan komai ba nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci cewa wannan da dan uwan sauda ne kenan ta bangaren mahaifinta amma da yaga cewa dan ya fi kama da utuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma sauda ta sha makance tare da cewa dan uwanta ne kenan na wajen uba saboda shari'a ita ta ba wannan kenan zama dan domin dan baiwar shi ne to amma ya fi kama da wancan utuba don haka a nan kenan dan daukan mataki kar a je a fada cikin abu wanda yake na haramci kenan dan yana iya kasancewa ɗa ne wanda yake na utuba domin dan ya fi kama da shi amma da yake kasancewar shari'a ga abin da ta yanke tunda shi wannan baiwar shi ce kenan dole shine za a bada shine manzon Allah ya ce alwaladu lil firashi ɗa na mace ne walil ahiril hajar kenan shi mazinaci iya abin da ya cancanta shine a jajjefe shi kenan kaga a nan haramci da halacci ba su bayyana ba halacci da haramci ba su bayyana ba game da wannan ɗa ita dai shari'a ta ba da ɗan wato ga zama'a sannan kuma ga ya ɗan ya fi kama da wancan utuba wanda ya ce ɗan uwansa ya zo ya karɓa kenan don kada a je ita sauda ta bari ya ringa shiga wajenta kuma alhali ba ɗan uwanta ba ne domin ya fi kama da wancan utuba da haka mazala sallallahu alaihi wasallama kenan ya hana cewa kare shiga wajenta kenan ta sha ta kare kanta game da shi sannan hadisi na uku a baban shine hadisin adini ibn hatim Allah ya kara masa yadda yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rab wato dangane da al mi'rab wato shine wani dan mashi ne waɗanda suke yin shi domin yin farauta wanda akan sanya masa sanda gajera wadda take mai kauri sannan kuma yana da tsini shine ake kiran shi al mi'rab wanda in an jefi farauta ko da tsinin bai sami dabbar ba in wato sandar ta samu dabbar za ta iya lahanta ta shi ne yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anil mi'rab wato dangane da wannan dan mashi namu wanda muke farauta da shi fa qala sai manzon Allah yace idza asaba bi haddihi faqul idan ya samu dabbar wato da kaifinsa manzon Allah yace faqul yace ka ci in tsinin ne ya bigi dabbar ya kashe ta manzon Allah ya ce kaci wa idza asaba bi ardihi idan da hura shi ne ya samu dabbar kenan sandar ita ce ta bigi dabbar fa qatala ta kashe wannan dabba fala ta akul manzon Allah ya ce karkaci fa inna hawa kiza an gane ko wannan kenan abun mangarewa ce duk dabbar da aka mangare ta wannan kuma baya halatta a ci in dai misali aka bigi dabba da sanda ta fadi ta mutu to wannan baya halatta a ci sunanta al-mawquza in ka je farauta in dai da sanda ka bige dabba ko da dutse ka jefe ta idan ta mutu baya halatta ka ci amma in ka iske ta da rai ka yanka to wannan ya halatta a ci haka nan misali kamar dabbar da mota take kada ko babur idan mota ta kadi dabba in ta mutu baya halatta a ci amma da ta kaɗe ta aka iske ta da sauran ranta aka yanka to wannan ya halatta a ci shi ne ubangiji ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayril lahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sawu illa ma zakkaytum wa ma dhubiha ala nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq a shahid ubangiji ta'ala ya ce illa ma zakkaitu sai dai abinda kuka tarda yana raye kuka yanka to shine anan manzo Allah ya ce wa idza asaba bi ardihi idan wato hurar ita sandar kenan shine ya samu dabbar ta mutu faqatala ya kashe dabbar manzo Allah ya ce fala ta akul karkaci fa innahu waqil domin abun mangarewa ce duk dabbar da aka mangare ta ta mutu wannan baya halatta a ce sai in an iske ta da rai an yanka kenan qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah ursilu kalbi wa usammi nakan hango farauta sai in aika karina akan ta wa usammi in ambaci sunan ubangiji na lokacin da zan sake shi shine yace ursilu kalbi yace ya rasulullah ina aika karina akan wata farauta idan na gani wa usammi in ambaci sunan ubangiji na in ce bismillah domin yadda Allah ya karantar da mu farauta in ka hango barewa ko abin da yi kama da haka idan za ka aika karnukanka lokacin da za ka sake su sai ka ce bismillah in kibiya ce za ka halba lokacin da za ka halba sai ka ce bismillah in mashi ne za ka jefa lokacin da za ka jefa sai ka ce bismillah to idan ka yi wannan bismillah karnukan ko da kashe ta suka yi suka yi face-face da ita ya halatta ka ce wannan kibiya da ka halba idan ta kashe ya halatta ka ci in mashi ne da ka jefa in tsinin ya samu dabbar ta mutu to wannan ya halatta ka ci shi ne ce ya rasulullahi ursilu kalbi wa usammi yace nakan ga farauta in aika karina akan ta wa usammi in ambaci sunan ubangiji na lokacin da zan aika shi in ce bismillah fa ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhar lam usammi alaihi manzon Allah yace sai in sa yake cewa wato shi adiyu yace fa ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhar lam usammi alaihi nakan samu wani kare na daban wato ya yi tarayya da karena akan kashe wannan farauta amma wancan karen ni bai yi bismillah ba domin ba ni ban tura shi kenan ni na hango barewa na saki karena na ce bismillah ya bi ta zuwan da nake sai in iske wani kare ya yi tarayya da shi akan kashe wannan barewa amma wancan ni bai yi bismillah ba nawon shine na yi bismillah wala adari ayyuhuma akaza yace kuma ban yi sani wanne ne daga cikinsu wanda ya kama wannan farautar a cikinsu nawa ne ya kama ko kuma wancan qala sai manzo Allah yace masa la ta akule yace karkaci wannan nama innama sammaita ala kalbika domin kayi bismillah akan karanka lokacin da zaka aika shi walam tusammi ala al-akhar wancan karan da yi tarayya da naka ba kai bismillah ba dan haka baya halatta kace kaga anan shubha ne shi ba ya da ilimi ba ya da sanin cewa nashi ne ya kashe ko ba nashi ba ne ba kenan in nashi ne ya kashe wannan abu ne wanda yake halak to idan ba nashi ba ne bai kashe wannan kuma baya halatta domin ba shi bai aika shi to kaga a nan kenan shubha kenan abinda halaccinsa bai fito fili ba haramcinsa bai fito fili ba don haka duk abin da ya rikita to wajibi ne mutum ya kaurace masa abin da ka kasa gane halaccinsa wato ko haramcinsa shi ne kiran makasudin da malam ya shigo da wannan hadisi ba don komai ba saboda abin da ya sa manzon Allah ya hana shi cewa kare ci saboda rashin yin bismillah akan wancan kare tunda ba shi bai aika shi kuma ba a san ba wane ne ya kashe daga cikinsu kenan nan duk abin da mutum ya dan samu kai kawo a kan shi baka da dalilin da yake nuna halarci ko haramci to anan ya zama wajibi ka kaurace ma wannan al'amari kamar yadda malamai suka kasa shi tsantsanin kashi uku akwai lokacin da yake zama wajibi akwai lokacin da yake zama mustahabi akwai lokacin da yake zama makaruhi duk abin da kasancewar in ka aikata zai iya zamantowa haramun to in baka da dalilin da ya nuna halarci ko haramci wannan wajibi ne ka kaurace masa kamar yadda ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma adiyu cewa kada ya ci me yasa saboda in ba nashi bane bai kashe to wannan haramu ne me yasa saboda ba ambaci sunan Allah subhanahu wataala lokacin da wancan kare da kenan wannan wajibi ne mutum ya kaudace dan kar aje ya fada cikin haramci sannan akwai lokacin da yake zama mustahabi a lokacin da yake zama mustahabi tsantsani yake zama mustahabi shine kasancewar mutumin da galibin dukiyarsa dukiya ce haramtacciya wanda mafi yawan dukiyar shi dukiya ce ta haramu to a wannan lokaci kenan ka yi tsantsanin abin da yake hannun shi don kada a je dukiyar da za ta shigo hannunka ta bangaren shi dukiya ce haramtacciya gaba ɗaya sai ka kyamaci abin da yake wajen shi to wannan mustahabi ne akwai lokacin da yake zama makruhi shine kamar lokacin da wato zai zamanto abu wanda yake an yi rangwame a kan shi a shari'a sai mutum ya kaurace ya bar shi saboda kawai shi shige a cikin addini kamar yanzu misali kasuwanci ne za ku yi da mutum za ka saya abu kawai don baka san shi ba sai ka ce ba za ka saya ba kai kuma ba ka da dalili wanda ya nuna cewa dukiyar shi haramtacciyar dukiya ce ko dukiya ce ta halal kenan a nan ana kiran shi a talaku ma'ana shishigi da ke wannan shishigi a cikin addini kenan rashin sanin mutum wannan baya nuna cewa ka ki sayan kayan shi ka bari in al'amarin shi ya bayyana ka tabbata mafi yawan dukiya shi dukiya ce haramtacciya to wannan sai ka kaulace mu'amala da shi an gane ku kenan in ya tabbata mafi yawan dukiyar shi dukiya ce haramtacciya to abinda zai shigo hannunka ta bangaren shi wannan ka yi tsantsanin shi ka kaurace masa mustahabi ne babu ma yutanazzahu min ash-shubuhat qala haddathana qabisa qala haddathana sufyan huwa ath-thawri عن منصور هو ابن المؤتمر عن طلحة هو هو ابن مقرب عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها وقال حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجد تمرة ساقطة على فراشي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na tsarkakewa game da shubuha mutum ya nisanci duk wani al'amari na shubuha don kada a je ka fada cikin kuskure in dai abu halaccinsa bai fito fili ba ko haramcinsa to abin da ya zama wajibi ka kaurace ka watsar da shi shi ne a nan malam sai ya shigo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi tamratin mas'uda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wani ɗan dabino a yashe akan ƙasa ma'ana ya wuce da ɗan dabino a yashe faƙala sai manzon Allah ya ce laula an takuna sadaka ba dan kada a je wannan dabino ya zama na sad na zakka manzon Allah ya ce la'akaltuwa ya ce wallahi da na ɗauka na ci me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daukan wannan dabino ya ci jin tsoron kar a je na zakka ne zakka ko haramun ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne manzon Allah da shi da iyalin shi su ci dukiya ta zakka shi ne yace laula an takuna sadaka ba dan kada a je wannan dabino ya zama na zakka ne yace da akaltuha manzon Allah yace wallahi da na dauka na ci dan dabino ne fa daya wannan yana nuna cewa wato shi abinci dukiya ne kenan baya halatta a zubar da shi a tozartar da shi idan kaga abinci a ƙasa kenan ɗauke shi aiki idan kai baka ci ba dabobi za su iya ci sannan kasancewar wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna indiyan abin da bai kai ya kawo ba da zaran ka tsunta wannan kamar da ke shi kana iya amfani da shi dan dabino dai ne manzon Allah ya gani yace in ba dan na zakka bane manzon Allah yace da na dauka na ci shine malam sai ya koma shigowa da hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ajidu tamratan saqifatan ala firash manzon Allah yace wani lokaci nakan samu dabino akan shimfidata an gane ko akan shimfidarsa manzon Allah yakan samu dabino kamar yadda yake cikin wani lafazi yake cewa inni la an qalibu ila ahadi fa ajidu tamrata saqidatan ala firashi manzo Allah yace so da yawa idan na koma gida cikin iyalina nakan samu da bino akan shimfiɗata fa arfa'u hali akulaha manzo Allah yace sai in dau da binan domin na ci thumma aksha an takuna sadaka sannan sai na ji tsoron kada aje na zakka ne manzo Allah yace fa ulkiya ha sai in jefar da dabina so da yawa kenan wani lokaci in ya dawo gida yakan samu dabino akan shimfidarsa me yasa saboda kasancewar a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka cancanta a basu zakka kamar yadda wato yantacciyar baiwar maimuna aka bata wato ita ce aka bata sadaka ta wata tinkiya wanda tinkiyar ta mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa wato su dau fatar su je su je mai ta su yi amfani da ita to wannan yana nuna mana a cikin gidan akwai waɗanda suka cancanci cin zakka kenan zakka tana shigowa gidan wani lokaci kuma akan kawo shi ne zai ɗauka ya raba ma waɗanda suka cancanta a basu to sai ya ga ɗan dabino a kan shimfiɗarsa sai ya kasa gane na zakka ne ko ba na zakka ba ne sai ya ɗauka ya ci mazan Allah sai ya ji tsoron kar a je ya zamanto na zakka ne da haka al'imamu ahmad ya fitar da hadisi ta hanyar amr bin shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine amr bin al'as yake cewa wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rashi bacci sai aka ce masa ya rasulullahi me ya hana ka bacci da ranjiya manzon Allah sai yake cewa na samu wani dabino a yashi a cikin gidana manzon Allah yace na dauka na ci cin wannan dabino manzon Allah yace shine an gane ko yace na ci wani da yake cewa na samu dan dabino ne daya sai na dauka na ci sannan sai na tuna cewa akwai dabino na zakka a wajenmu amma ban yi sani ba shin na zakkar ne ko ba na zakkar ba ne wannan shine abin da ya hana ni barci dan dabino ne ɗaya manzan Allah ya samu a cikin gidan shi ya ɗauka ya ci bayan ya ci sai ya tuna cewa a cikin gidan nan akwai dabino na zakka to wannan dabino da na ci shin na zakkar ne ko ba na zakkar ba ne wannan damuwa ita ce ta hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bacci to don haka wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da kenan mutum ya ga abu wanda yake shubha halaccinsa bai fito fili ba ko haramcinsa to abin da ya dace mutum ya tsarkake kanshi ya nisanta kanshi game da wannan abu shine yace ma yutanazzahu at-tanazzuhu bi ma'ana at-tajannub ma'ana nisantar abu shine yace ma yutanazzahu min ash-shubuhat wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ake nisanta na shubuha kenan karkayi ka sake ka aikata don kada ka fada cikin laifi kamar yadda anan rashin sani game da cewa na zakka ne ko ba na zakka ba ne shine ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci dabina a wancan riwaya da ya ci kuma ga yadda ya samu kansa kwana yayi bai yi bacci ba saboda ya samu damuwa kar aje na zakka ne nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك